أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وعائذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان السلام عليكم ورحمة الله za mu karanta suratul takafur wanda muka fara karatun ta jiya ba mu karasa ba muna fata insha Allahu yau za mu kai ƙarshen wannan sura karanta mana ita daga farko har zuwa ƙarshe
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون إلا اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم kamar kowace sura ta ƙur'ani sanin kowa ne cewa ƙur'ani littafi ne na Allah maɗaukaki da ya aiko a matsayin saƙo ga duniya baki dai saƙo ga mutane don haka kowace sura da ke cikin ƙur'ani akwai saƙonninta da take isarwa daga Allah maɗaukaki zuwa ga 'yan adam ita ma wannan sura suratu takafur ga ta dai ayoyinta guda takwas ayoyi marasa yawa amma kuma akwai saƙonni muhimmai waɗanda wajibi ne kowane musulmi ya san su a cikin wannan sura. akwai saƙonni muhimmai wajibi tilas musulmi ya san su daga Allah tabaraka wa ta'ala zuwa gare shi tana kunshe da saƙonni masu yawa amma malamai musamman masana ƙur'ani suna cewa ita wannan sura alhakumu takafur tana kunshe da sakonnin Allah guda bakwai ne muhimmai duk da shike sakonnin suna da yawa kwarai amma a hamul ashiya waɗanda yake wajibi kowane musulmi ya san su cikin wannan sura abubuwa bakwai ne idan ka rike su da kyau to ka fahimci sakonnin da ke cikin suratul takafur idan baka rike su ba to baka fahimci sakonnin Allah madaukaki da ya aiko maka a cikin wannan sura ba galibin waɗannan sakonni ko kuwa dukkan ma sakonnin da muka yi bayani guda bakwai da suke cikin wannan sura suratu takafur sakonni ne da suka shafi aƙida wannan yana dacewa da sakonnin da ake samu cikin duk wata sura makkiya wadda Allah ya saukar ma annabi tun yana makka domin zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a makka karantarwarsa baki ɗaya ta shafi aƙida ne daga bayan manzon Allah ya yi hijira ya koma madina lokacin da ake aka fara bayanin shari'a to kamar yadda muka karanta suratul qari'a mun bayyana cewa akwai darasi muhimmi da Allah ke bayani ta cikin suratul qari'a wannan darasi shine tabbatarwa musulmai tabbatarwa mutane baki ɗaya cewa akwai mizani na gwada ayyuka imani da mizani din nan wajibi ne duk mutumin da bai yarda akwai sikeli na gwada ayyukan bayan ranar tashin kiyama ba to idan musulmi ne imanin sa ragagge ne wannan yana cikin karantarwar suratul qari'a ita kuwa suratul takafur wato alhaqumut takafur karatun da muka yi jiya mun tabbatar saƙon Allah maɗaukaki na farko wanda ke cikin wannan sura shine tabbatar wa musulmai ko ko tabbatar wa mutane baki ɗaya cewa akwai hayatun barzakhiyatun akwai wata rayuwa wadda take tsakanin ta duniya ɗinnan da kuma ta mutuwa da ma'ana abin na rayuwa da take tsakanin rayuwar mu ta duniya din da kuma rayuwa ta tashin kiyama wannan rayuwa ita ce ake kira hayatun barzakhiyatun idan mutum ya mutu yau to ba a cewa ya tafi kiyama alkiyama tsayuwa da za a yi gaban Allah ne lokacin tsayuwar nan bai zo ba tukunna saboda haka ina wannan mutum yake mun tabbata dai baya duniya sannan kuma mun tabbata baya lahira bahaushe yakan cewa ne ya sheka lahira la baya lahira yawmul akhir shine lahira ko yawmul akhir da larabci al akhir shine karshe ranar karshe to ranar karshe ta duniya ta zo ne saboda haka bai lahira ya tafi kiyama ai ba ai tashin kiyama ba to ina yake wannan sura tana tabbatar mana da cewa mutumin da ya mutu yanzu gabanin ai tashin kiyama yana wani waje ne da ake kiransa barzahu rayuwa a irin wannan guri ita ce ake kira hayatun barzakhiyatun don haka cewa wane ya sheka barzahu ya fi sauki a kanka ce wane ya tafi lahira ya tafi barzahu wato ya tafi wannan guri inda ake adana rayukan mutane kafin a yi tashin kiyama kafin a tafi gaban Allah filin hisabi wannan rayuwa da take tsakanin ta duniya da ta lahira ita ce rayuwa barzakhiyya to alal hakika ita wannan rayuwa matakala ce guda daga cikin matakalu wato na rayuwa ta kiyama saboda haka duk mutum da ya mutu tamfar da ya hau wata matakala daga cikin matakalu na rayuwar tashin kiyama amma bai tafi kiyama ba yana nan a cikin rayuwa ta barzakhiya yarda da wannan wajibi ne ga dukkan musulmi ka yarda cewa akwai wata rayuwa wadda bata kai ta lahira ba ita ko ba ta duniya ba wani zango da dan adam yake samu bayan ya bar duniyar nan yana wannan zango kafin ya isa kiyama domin sai an yi tashin kiyama ne ake fitowa da mutane baki ɗayansu amma kafin a yi tashin kiyama akwai wani waje na musamman da Allah yake adana rayukan bayi wannan rayuwa ita ce hayatun barzakhiyya karantarwar wannan sura na farko saƙon Allah madaukaki da ke cikin wannan sura na farko wato shi ne tabbatar wa mutane cewa akwai wata rayuwa kafin ta lahira wasu malamai suna cewa da Allah ya ce alhakumu takafur hatta zurtumul makabir gasan tare-taren dukiya ya shagaltar da ku har kuka ziyarci makabartu makabir jam'u makbura makabir makabartu da hausa kun zauna gasa na tara dukiya har dai mutuwa ta zo muku kuka ziyarci makabartu wasu malamai suna cewa wannan aya guda biyu din nan ayoyin nan guda biyu laisata ikhbaran lakinnahuma isbatan ayoyi biyu din nan ba labari Allah yake ba mu ba tabbatar mana yake yi in ka ɗauka a matsayin labari wato Allah yana tabbatar mana da wancan rayuwa ne babu shakka akwai rayuwa ta kabari akwai rayuwa tsakanin ta duniya da kuma lahira ita ce hayatun barzakhiyya idan ka ɗauka kuma aya biyu din nan isbatun ne to kamar Allah yana gaya mana wani magani ne na wata cuta da take tare da mu wace ce cutar wannan cuta ita ce kwaɗayi da dogon buri da tara abin duniya cuta ce mai tsanani wadda take hallaka ɗan adam a ranar tashin kiyama me yau maganinta shi ne Allah ya ce hatta zurtumul makabir wato in kuna so ku rabu da wannan cuta ta kwaɗayi da dogon buri to ku rika ziyartar makabarta kuma wannan fassara ma tana da kyau ko ka ɗauki ayoyi biyu nan matsayin ikhbar labari Allah ke bayarwa bi ma'ana yana tabbatar mana da wata rayuwa ce ta lahira bi ma'ana ta barzakhiyya kafin ta lahira ko kuma ka ɗauka waɗannan ayoyi biyu Allah yana tabbatar mana wani magani ne na wata cuta da take samun dan adam wannan cutar ita ce kwaɗayi da dogon buri kenan duk mutumin da yake da kwaɗayi na tara abin duniya da dogon buri to idan yana so rabuwa da shi Allah ya ce ya tafi makabarta malamai suka ce wannan fassara ma ta dace da karantarwar manzon Allah ma'ana alhakumut takafur kwaɗayi na tara abin duniya ya shagaltar da ku hatta zurtumul makabir sai da kuka je makabarta sannan ku dai rabu da ku ka ji fasara sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar mana babu shakka babban magani game da kwaɗayi da dogon buri shine ziyarar kabari sunna ce mai ƙarfi daga cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar a cikin littafin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur na hana ku ziyartar kaburbura da da na ce kar ku je saboda farkon musulunci mutane suna da rauni da yawa suna tafiya kabari neman arziki a mutum ya tafi kabari da koko shehi wane ka agaje ni ka cece ni kamar da ke faruwa wasu gurare har yanzu da dama akwai waɗanda ke tafiya hubbare jihar sokoto hubbare shehu aje ana roƙon shehu arziki da kuma ɗaya da abin duniya wannan ba ƙaramin kafirci ba domin ɗan adam bai mallakar komai da shehu yana mallakar mabuɗi na gaibi da bai bar ‘ya'yansa sun talauta ba ko cikin zuriyar shehu babu talaka da ya bar wani lakani wanda zuriyarsa za su yi amfani da lakanin nan su zauna da wadata ba a samun talaka cikinsu kuma da shehu yana da mabuɗi na gaibi da bai mutu ba babu wanda ke mallake da arziki na duniya da lahira in ban da Allah to farkon musulunci larabawa suna da wannan aƙida kwarai ba ma larabawa kaɗai ba duk wata al'umma duk wata kabila za ka samu matuƙar ba musulma ba ce tana da aƙida cewa magabata cikinta suna iya samar musu wani abu na rayuwar duniya don haka za ka ga ana girmama kabari ka duba rayuwa irin ta arna ka je ƙauyuka waɗanda ba su shiga wani addini ba illa addini na tsafi da gargajiya za ka ga suna girmama makabartu to farkon musulunci da annabi ya ga ɗabi'ar larabawa haka take sai ya hana su ziyarar kabari amma daga baya da musulunci ya yi ƙarfi aƙida ta da su cikin zukatan musulmai sai manzon Allah ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul kuburi da na ce kar ku ziyarci kaburbura to amma yanzu fazuruha ku je ku ziyarci kaburbura dalili fa innaha tudhakkirul mauta kaburbura suna tunawa mutum mutuwa saboda haka ku rika ziyartar kabari babu abin da yake maganin cuta ta kwaɗayi da dogon buri irin ziyartar kabari idan ka ziyarci makabarta za ka ga kabarin wani wanda ya yi dukiya fiye da kai wannan zai sa ka saduda ka gane cewa an yi fa wanda ya fi ka arziki yanzu babu shi to har ma kuma ka shafa wa kanka ruwa babu abin da ke maganin kwaɗayi da tsananin dogon buri irin ziyartar makabarta da kuma tunanin mutuwa malamai suka ce akwai abubuwa da yawa waɗanda ake so musulmi ya rika yin su za su tunatar da shi Allah duk da yake ana samun malamai na wa'azi amma ba wa'azi da ya fi a ce ka gani da ido gani da ido ya fi wa'azin da duk wani zai maka ليس الخبر كالم... كالمؤينة gane da ido ba a haɗa shi da labari abinda duk malami ke gaya maka labari ne amma yanzu kai ka je ka gani da ido ga wani mai dukiya wanda a ƙasar nan ba a irinsa ba ya mutu ga kabarinsa nan yana ciki kai ma kuma ko ba jima ko ba daɗe da so da ƙi sai ka tafi wannan zai sa ka gane ya kamata ka yi wani aiki na alhairi kafin ka bar duniya tunanin mutuwa shine babban magani na dogon buri da kuma tsananin kwaɗayi na tara abin duniya akwai hadisi da ke cikin littafin ibn maja aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam man akyasun nas ya rasulullah waye ya fi wayo cikin mutane kaga sahabbai suna da hikima sahabbai suna tambayan annabi duk wani abin da ya taho musu rai matukar ba su san shi ba za su ce ya rasulullah me ya kaza wani shi tambaya da yamma annabi cikin mutane waye fi wayo waye ya fi wayo ya rasulullah قال سيما زن الله يتي أكثرهم ذكرا للموت وند يفكوا وايو شين وند يفكوا تنا متوا يفكوا وايو جمع زن الله yace wa ashadduhum isti'dadan lahu zaka samu wannan shi yafi tsananin kuma tanadi domin mutuwan wanda yafi yawan tuna mutuwa shi zaka samu yafi yawan tanadi domin mutuwa manzon Allah yace ulaika humul aqyas waɗannan su ne masu wayo zahabu bi sharafid dunya wa karamatil akhirah sun tafi da daraja ta duniya ga kuma martaba a ranar tashin kiyama nan duniya ka samu arziki sannan kuma lahira ma ka tashi cikin manya imam al-qurtubi Allah ya ji kansa a cikin tafsirin sa mujalladi na 20 shafi na 170 yace ziyaratul qubur ziyaran kaburbura lirrijali ga maza muttafaqun alaihi an yi ittifaqi a kansa indal ulama'i malamai baki daya sun yi ittifaqi cewa sunna ce maza su ziyarci kabari su rika ziyartan kabari mutuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya sai da mala'ika jibril ya taho ya ce masa Allah ya aiko ni in gaya maka ka je ka ziyarci makabartan baki manzon Allah ya tashi musamman ya je ya ziyarce ta annabi sallallahu alaihi wasallam in zai ziyarci makabarta ma da daddare yake zuwa to kai da ranar ma ka zuwa saboda tsoro ko yana tsoron fatalwa ko kai ma za ka mutu ka yi fatalwa maza babu ko sabani wajen malamai cewa sunna ce ziyartar kabari amma da yawa wallahi mutane ba su raya wannan sunna wani ma iya taho gari har ya bar garin bai sanin ina ne makabartan garin amma hotel din garin ya sani filin dallin garin ya sani banda makabartan garin zai sa wa kansa damuwa imam al-qurtubi yace mukhtalifun fihi lin nisa'i amma mata su ziyarci kabari wannan malamai sun yi sabani akai shin sunna ce mace ta ziyarci kabari ko ko a'a yace amma shawabu yan mata fa haramun alaihin al-khuruj haramun ne su fita zuwa kabari wa amma al-qawaid amma kuma tsofi فمباح لهن حلال ne gare su zalika wa ja'iz li jami'ihin zalika inda infiradi inda al-infirad bil khuruj an ar-rijal tsofi mata halal ne su ziyarci kabari matasa kuma bi ma'ana yan mata haramun ne su ziyarci kabari amma dukkan su da tsofin da yan matan daidai ne su ziyarci kabari idan ya zama ba maza in dai ba maza to za su iya ziyartar kabari mace budurwa za ta iya ziyartar kabari matukar ita kadai ce ko daga ita sai mata zalla ba namiji wala yuqtalafu fi hadha insha Allah Imam al-Qurtubi yace wannan babu sabani kansa wajen malamai wa ala hadha al-ma'na a bisa ga wannan ma'ana ya kunu qauluhu da annabi yace zurul qubura kuntu nahaytukum an ziyarati al-quburi fazuruha fa innaha tudhakkiru al-mauta da manzon Allah ya ce zurul kubura ku ziyarci kaburbura amin wannan magana ta game maza da mata illa ga mahallin maza ga mahallin mata ga kuma irin matan da ya kamata su tafi ga irin matan da bai dace su tafi ba ga kuma irin lokacin da ya kamata mata su tafi dukkan su wa amma mawdu'un aw waqtun yukhsha fihi al-fitnatu min ijtima'i ar-rijali wan-nisa'i amma in ya zama za a haɗu da mata da maza fala ya hillu wala ya juzu wannan bai halalta wannan bai kamata a ce an yi shi saboda haka ziyartar kabari sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sako na farko da Allah madaukaki yake tabbatar mana a ita wannan sura suratul takafur shine tabbatar mana cewa akwai rayuwa albarzakhiyya to sannan abu na biyu malamai suka ce saƙo na biyu wanda ke cikin wannan sura ta alhakumu takafur Allah maɗaukaki yana tabbatar mana cewa ita wannan rayuwa wadda take tsakanin ta duniya da kuma ta lahira rayuwa ta barzahu rayuwa ce waƙatiya ba ta har abada ba akwai lokacin da za ta ƙare Allah yana tabbatar mana da wannan cikin suratul takafur ta yana za mu gane domin ya ce hatta zurtum zurtumul makabir har sai kun ziyarci makabarta ashe da rayuwar da za a ya kabari rayuwa ce ta dindindin da bai Allah madaukaki bai yi amfani da kalma ta ziyara ba idan aka ce ziyara ana nufin ka taho za kuma ka bar gurin ko ka zo za ka tafi shi sa Allah yake hatta zurtumul makabir wannan shine darasi na biyu wanda Allah madaukake yake tabbatar mana da shi a cikin wannan sura domin akwai munasaba tsakanin kalmomi da Allah madaukake yake amfani da su a cikin Qur'ani me yasa Allah ya ce hatta zurtumul maqabir bai ce hatta zahabtum ila al maqabir ba me yasa bai kawo kalmar zahabu ko wata kalma da take nuna tafiya makabarta ba sai ya amfani da kalma ta ziyara hatta zurtumul makabir saboda ya tabbatar mana ne cewa rayuwar da za mu yi a makabarta rayuwa ce ta mai ziyara rayuwa ce kamar misali ta mai yin zango ka bar duniya za ka yi zango kafin nan ka isa lahira saboda haka yake kamar mai ziyara wannan ma wajibi ne musulmi ya yarda mutumin da duk ya mutu aka binne shi rayuwar da zai yi cikin kabari ba rayuwa ce ta dindindin ba rayuwa ce ta wucin gadi rayuwa ce ta wani lokaci takaitacce daga bayan wani lokaci za a yi tashin kiyama sannan mutum ya tafi makomarsa ta har abada sai saƙon Allah maɗaukaki na uku Allah maɗaukaki yana tabbatar mana cikin wannan sura cewa mutumin da kwaɗayi ya sa ya zauna tara abin duniya har mutuwa ta cin masa wannan mutumin ya shiga wani babban bala'i shi ya sa ya kawo wasu kalmomi don ya nuna mana girman fitinar da mutum ke shiga ya ce kalla saufa talamun thumma kalla saufa talamun lallai za ku sani sa'an nan kuma lallai za ku sani a fassarar wani malami kalla yana matsayin ƙad da ma'ana lallai za ku san abin da muke gaya muku dinnan sa'an nan kuma lallai za ku sani kun ga Allah ya maimaita maganar nan sau biyu saboda ya tabbatar mana cewa bala'i da mutum zai samu cikin kabari matuƙar yayi sake kwaɗayin tara abin duniya ya shagaltar da shi bai tsinana wa kansa alheri ba har ya mutu to bala'in da zai shiga cikin kabari yana da girman gaske kamar kai ne ka ce ma ɗanka muhammadu ban hana ka ba ashe ban hana ka ba kana nuna masa wato ranka ya ɓaci ka ji zafin wannan abin da ya aikata shi yasa ka maimaita wannan magana sau biyu Allah ya ce kalla saufa ta'lamu lallai da sannu za ku sani thumma kalla saufa ta'lamu sannan kuma lallai da sannu za ku sani ya maimaita waɗannan kalmomi don ya nuna mana girman bala'i da ke jiran mutumin da kwaɗayin tara abin duniya ya hana shi yin alheri har mutuwa ta cin masa Allah ka kare mu saƙo na hudu da ke cikin wannan sura ta attakasur shi ne Allah madaukaki yana tabbatar mana cewa ilimin mu dinnan takaitacce ne akwai abin da bamu san shi ba ilimin da muke da shi na duniyar nan takaitacce ne akwai wani ilimi na daban wanda ya fi wanda muke tare da shi a yanzu shi yasa ya ce kalla lau talamuna ilmal yaqini da dai kuna sani wani irin sani sai ce ilmal yaqin ilimi na yaqini ashe kun ga ilimin yaqini ya fi ilimin da mu muke tare da shi yanzu rashin ilimin yaqini yasa Allah madaukaki ya ce kalla lau talamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim ashe da ilimin mu nan ba takaitacce bane da muna iya ganin wuta daga nan duniya saboda haka ashe akwai wani ilimi wanda ya ɗara wanda muke tare da shi a yanzu ibn nasiru sa'adi Allah ya ji kansa a cikin tafsirinsa ya ce ilimi kashi uku ne ilimin yaƙini waɗannan ilimomi guda uku duk sun ɗara ilimi na ɗan adam wanda muke tare da shi yanzu akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin sannan akwai haqqul yaqin wanda Allah ya faɗa ƙarshen suratul waqi'a inna hadha lahuwa haqqul yaqin to a ita wannan sura kuma ya gaya mana ilimi kashi biyu yace kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha ainul yaqin ilimi iri uku ne biyu Allah ya faɗa cikin wannan sura ɗayan kuma Allah ya faɗe ta a ƙarshen suratul waƙi'a malamai suka ce ilimin ka na duniya ilimi ne na labari takaitaccen ilimi amma ilimi na lahira ilimi ne cikakke amma waɗannan ilimi kashi uku ɗaya ya fi ɗaya suka ce misalin ilimin yaƙi shine a ce maka shin wannan rijiya akwai ruwa sai ka ce eh na leƙa na ga ruwa an ce ganau ba jiyau ba duk wanda ya gani kuwa ya kori jiko iliminmu na duniya kamar a baka labari ne a ce maka an rijiyan nan akwai ruwa amma ilimin yaƙin shine ka leƙa rijiyan ka ga ruwan da kanka da idanunka kaga kaga gaskiya kenan dan duk wanda ya ce maka wannan rijiya babu ruwa zaka ce ƙarya kake wannan shine ilmul yaqin ka gani da idanunka to ainul yaqin kuma shine sai a ce rijiyar nan da ruwa sai ka ce lazautul ma'a min al-bi'r ainin da kaina na jawo ruwan ma to da wanda ya ga ruwa a rijiya da kuma wanda ya jawo ruwan wanne ya fi wanda ya jawo iliminsa ya fi ƙarfi don haka yake zama daidai da ainihin yaƙin to sai kuma haƙƙul yaƙin ka gani rijiyar nan akwai ruwa ya ce ni da na sha ruwan kaga an gama wanda ya sha ruwa ya fi wanda ya ga ruwan ya fi kuma wanda ya jawo ruwan shi har ma ya sha ruwan don haka ya tabbata wannan rijiya akwai ruwa haka ilimin nan kashi uku suke wannan yana nuna maka cewa ilimin mu ba a hada shi da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin mu takaitacce ne na duniya shi ko manzon Allah ilimin sa ilmul yaqini ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam daga duniyan nan yana ganin wuta saboda haka yana da wani ilimi yana da ilmul yaqin wanda mun karanta hadisi jiya hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito annabi yake cewa laula alla tadafanu la da'awtu allaha an yusmi'akum min azabil qabri ma asma'u ba dan ina gudun in mun roki Allah ya sa ku rika jin azaban kabari yanda nake ji ba dan ina tsoron in na yi haka daga yanzu ba za ku sake binne mutum ba da na roki Allah kun ji da kunnuwanku irin azabar da ake ma wanda ke cikin kabari hadisin na cikin littafin bukhari da muslim sannan hadisai ingantattu waɗanda za mu karanta nan gaba cikin karatunmu sun tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wuta ya kuma ga aljanna har ma ya ga ire-iren mutanen da ke shiga wuta ya kuma ga ire-iren mutanen da ke shiga aljanna shin anya ilimin mu dinnan ko yana kama da na manzon Allah don haka annabi yana da ilmul yaqin akwai lokacin da manzon Allah ke sallah sai ya miƙa hannunsa gaba kamar mai tsinko wani dan ice bayan ya gama sallah sahabbai suka ce ya rasulullah dazu kana sallah kai wani abu da bamu gane ba ko sunna ce mu ma muna sallah mu rika miƙa hannu gaba kamar za mu tsinko wani abu ma an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana duk abin da annabi wajibi ne musulmi ya koyi da shi sai da in ya tabbata khususiyya ce ta manzon Allah nan da ka miƙa hannu kamar kana tsinkan wani abu sai manzo Allah ya ce an nuna min aljanna ne ga ƴaƴan itatuwan sai na miƙa hannu kamar zan tsinko guda da na tsinko da kun yi ta cin wannan dan ice har duniya ta tashi ba ku kare shi kun ga yana sallah yana ganin aljanna ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin sa ya ɗara ilimin mu shi ilimin sa ya kai ilmul yaqini ya kai ainul yaqini ya ma isa haqqul yaqini tun daga duniya sallallahu alaihi wasallam da haka wannan falala ce ta manzon Allah shi kai to darasi da muke samu cikin wannan sura bi ma'ana sakon Allah na hudu shine ya tabbatar mana akwai wani ilimi wanda ba mu da shi shi yasa yake cewa kalla law ta'lamuna da kun sani da kuna da ilimi wani irin ilimi ilmal yaqin ilimi na yaqini menene yaqini tabbas wanda babu shakka akai ilmin yaƙin ilimi na tabbas wanda babu shakka a kai da kuna da wannan ilimi ta ce to da kun ga wuta ashe tun da bamu da ilimi bamu ganin wuta don haka Allah yana tabbatar mana ilimi iri iri wajibi ne musulmi ya yarda aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa Allah shi samu gari sako na biyar da Allah madaukake yake bamu cikin wannan sura ta at-takafur shine isbatu khalqin nar yana tabbatar mana tuntuni Allah ya riga ya halicci wuta ba sai nan gaba ba tuntuni akwai wuta kamar yadda tuntuni akwai aljanna kafin ma Allah ya halicci annabi Adam sai da ya gama wutar ya gama aljanna sannan aka yi dan Adam kuma ga duniyar aka share ta aka ce zo ka yi rawar mu gani ga dai makoma biyu ko dai waccan ko wannan tuntuni Allah ya halicci wuta wannan sako ne da ke cikin wannan sura domin Allah ya ce latarawunnal jahim ko lamun din nan latarawunnal jahim ba shi da munasaba da ayar baya ga fahimtar wasu malaman tafsiri suna cewa lamun din nan lamu qismin wa ta'kidin ne lamun din mai rantsuwa Allah yake lallai za ku gauta lallai wallahi za ku gauta Allah yana tabbatar mana ne latara wannan jahim lallai za ku gauta wasu kuma suka ce a'a yana da dangantaka da ayar baya da Allah ya ce da kuna da ilimi na yaƙini sai ce to latara wannan jahim da kun ga wuta da kun ga wuta ashe wuta an riga an yi ta kenan ko ashe an riga an yi wutan me ya hana mu ganin wutan saboda ba mu da ilmul yaqin don haka Allah yana tabbatar mana tuntuni ya riga ya yi wuta kuma tuntuni ya riga ya yi aljanna aqida ce ta ahlus sunna ayoyin qur'ani da yawa kamar misali a suratul baqara Allah yake fa in lam tafalu
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين
wato Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu yana magana ne da kafiran maka cewa to kuna ganin Muhammadu shi ya kago wannan Qur'ani ko shi ya rubuta shi ya shirya abinsa to ku je ku shirya mana kuma ai mutum ne gashi ma bai taba karatu ba ko kuma mai yiwa akwai malamai cikin ku ku haɗa kai ku je ku ko da sura gajeruwa ku kawo ta ce to fa'in taf'alu tun da ba ku iya ba walan taf'alu kuma har duniyar ta tashi ba za ku iya ba domin qur'ani shi kansa muhammad ba shi ya rubuta ba qur'ani sakon waye sakon allah babu littafin da za a yi shi har duniya ta tashi wanda ya kai qur'ani babu shi fa in lam tafalu sai Allah ya ce wallan lil mustaqbal har abada ba za ku iya ba sai ce to fattaku nar allati uiddat lil kafirin ku kiyaye wuta wanda tuntuni an shirya ta makafirai uiddat tuntuni wutan an shirya ta makafirai kun ga ayar suratul baqara din nan tana nuna mana tuntuni Allah ya riga ya yi wuta ya yi tanadinta kuma domin kafirai ita kuwa aljanna misali suratu ala imran Allah ya ce mana wasari'u ila magfiratin min rabbikum
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والآتين عن الناس والله يحب المحسنين suratu ala imrana Allah ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku rika rige rige ku rika tsere tsere wajen neman gafaran Allah makwabcinka yana tashi dare yana fila raka'a biyu to kai kai kokari kaga kana yin hudu gasa ana son a yi ta ne lokacin neman aljanna lokacin neman gafaran Allah a rika gasa Allah ya ce wa jannatin arduha samawati wal ard ku rika gasa wajen neman gidan aljanna wanda ita aljannan nan fadinta yayi sammai da ƙasa ka Allah ka samu shiga aljanna fadin aljanna yayi sammai da ƙasa yanzu kayi kokari kayi gida 100 by 100 ce ta wani ya yi babban gida 100 by 100 ko can aljanna ku ana baka gida wanda faɗinsa ya yi sammai da ƙasa ba sama ta ɗaya ta biyu ko uku ba sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai a haɗa da ƙasa ɗin nan faɗin aljannar mutum guda Allah ka samu dace sai Allah ce o iddat lil muttaqin tuntuli an shirya ta ga masu kiyaye dokokin Allah o iddat kamar yadda yace فاتقوا النار التي أعدت للكافرين هكا يتي أعدت للمتقين ذيك بياني جمد ما سطورا الله إتاء الجنة الله يرجع يشريع تجا ما سطورا سا سوى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سوى ما سشجع الجنة الله يتي وأن سكي كوتا cikin halin daɗi da ɗaci a san wani bai kyauta sai yana cikin kwanciyar hankali in ransa ya ɓaci ba zai yi ba ransa ya ɓaci ba zai yi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kyauta ko sadakar da ta fi lada ita ce ma wadda ka ba wa makiyinka wannan sadaka ta fi lada saboda haka shaidan ya lizince ta dan adam bai iyawa sai a ce ma kowa ya ma kan kara kai min na itace yaushe ko za ka ba wa mugu kyauta ko da wata karin magana wa katala muzi qabla an yuzika larabcin bai shiri da kyau ba haka suke faɗa hausawa kuma ƙarya ne wai ka kashe macuce kafin ya cuce ka allazina yunfiquna fi sarra'i wa barra'i waɗanda suke taimako da dukiyarsu cikin daɗi da ɗaci Allah ya ce wal kazimin al-ghaiz kuma masu haɗi ya fushi wal afina anin nasi masu yafewa mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa ba dukkan mai arziki ne ake aibanta shi ba ko ita wannan sura ai Allah bai fito fili ya ce mawadata sun shiga uku ba a'a cewa yayi alhaqumut takafur illa iyaka kwaɗayi na tara abin duniya in yana tare da kai to kana tare da wata siffa mummuna talaka ne kai ko mai arziki da kai mai arzikin da ke ƙoƙarin taimakon addini da dukiyansa wannan mutum Allah yana yabon shi shi yasa Allah ya ce ku yi gaggawan neman wannan aljanna da ya tashi siffanta waɗanda ke shiga aljanna da farko sai ya kawo masu kuɗi yace allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i waye yake bada dukiya mai dukiya talaka ba shi da dukiya farkon wanda Allah madaukaki ya ambata cikin waɗanda za su shiga gidan aljanna shine mutumin da ke amfani da dukiyarsa yana taimakon talakawa yana taimakon addinin Allah yo ai ko jihadi inda duka ji Allah ya ce ku yi jihadi to da farko zai ce da ne da dukiya sannan ya ce da rayuka ashe jihadi da dukiya ya fi ƙarfi akan jihadi da rai kai mai kuɗi za ka samu falala kashi biyu ka yi jihadi da dukiyarka ka kuma yi jihadi da ranka shi kuma talaka fa ya samu falala guda ya yi jihadi da ransa kuro saboda haka ba dukkan wani mai dukiya ne ake aibanta shi ba waye wanda ake aibanta shi shine mutumin da yake da dukiya gasa ta shagaltar da shi har ya mutu bai tsina na alheri ba Allah ka tsare mu akwai hadisi cikin littafin muslim mutarraf bin shakhir yace ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na taho ga annabi wa huwa yaqra'u na samu annabi na karanta alhaqum at-takasur hatta zurtum al-maqabira kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun har zuwa karshen sura mutarraf bin shakhir yace bayan annabi ya karanta wannan sura sai ya ce ya ƙulu ibn adam mali mali dan adam na cewa dukiyata dukiyata dukiyata dukiyata dan adam haka yake faɗa shi ne sai annabi yake tambaya ya ce wa hal maluka ya bin adam ya kai dan adam akwai wata dukiya taka in ban da ɗayan uku akwai dukiya taka in ban da ɗayan uku illa ma akalta fa aflaita ko dai ka ci kayi kashin sa sai kenan wata riwaya ta Abu Huraira manzo Allah ya ci gaba da cewa wa ma siwa zalika duk abin da ya saba ukun nan ka ci kayi kashi ka dinka ka sa ya mutu ya zama tsumma ka kyautar ko ka jefar ko kuma ka taimaki addini da shi ladan ya tafi lahira in ba ɗayan ukun nan ba fa zahibun wa tarikuhu lin nasi dole zai tafi kuma mutum zai bar shi ko dai ka bar shi ko ya barka to sai ka yi mamaki ga wanda ke ɗaukan dukiyansa yana gine-gine akwai mutumin da yana da gida a jimeta yana da gida a yola yana da gida a bauchi a kano a sokoto yana da shi a london amurka canada yana da gida ma a jidda gidaje yake ta tarawa shi ba shi da wata ɗabi'a illa gini ya ta sayin gidaje wani mawaki ke cewa a tabni bina alkhalidina wa inna ma maqamuka fiha law alimta qalilun laqad kana fi dhillil araki kafafa liman kulli yawmin yaktabihi ar-rahil kana ta gini kamar wanda zai dawama akwai wanda ya fi shekara talatin yanzu gina gida ɗaya yake bai gama ba gida ɗaya yake ginawa shekara in an gina daga baya zai ce kai wannan ginin bai yi ba wannan ya tsohon yayi ne bara ake yayin kurusa ce ga fulan da sabon abin nan yayi sai a kama wani gini ana yin ta wuce kaya ga yinin ba a rusa akwai wani aboki na ne mutumin na Allah ya masa dukiya gidan da yake ciki na tabbata ya fi miliyan ashirin amma ranar sai ya taho bai fi wata uku ba ya ce yana so ya rusa gidan zai yi ginin miliyan tamanin uwarsa ce ta yi hana shi ta kere bari amma dai ya ta kuskure ba tun da an hana shi bari ya ta kuskure kaga abin kamar jaraba nasiba ce wallahi gini da kake gani yana ɗaya daga cikin hanyoyi na halakan ɗan adam shi yasa malamin ke cewa a tabini bina alkhalidina kana gini irin na masu dawwama a duniya kamar zaka dawwama wa inna ma maqamuka fiha law alimta qalilun gashi zaman da zaka yi a ciki ko da ka sani zaman yar kadanci ba mamaki shekara biyar rage ka mutu kayi gini ɗakuna sun kai ɗari kilomita rubu'i kashi abina kilomita hudu mutum ya yi vila shi kadai mutum kama aljani da zaran kawo kuɗi sai ka koma tsauni ka san wanda ke zama tsauni shine aljani ko mutum sai ya rika dubawa a garin nan wani dutse ne fi tudu to can zai ya gida daga can yana hangen talakan gabas yana ganin na yamma yana ganin na ukudu yana ganin na arewa yace laqad kana fi dhillil araki kafafa yace wallahi imawa imawa ta kirare ta ishe ka ya kai dan adam ije wannan mawakin imawar kirare kirare ka duba irin bukawa da bafin latari ke yi to menene gida ina ce a kwano ne ko a dai shiga dare ya wuce ka fita da safe ina shine gida to da safe ya fito ka maza da sai ne ka kwana lafiya ya tashi lafiya shi ma liman kulli yawmin yaktabihu ar-rahil amma fa ga wanda kullun ya sani tafiya fa yake shirin yi wanda duk ya sani dan duk garin Allah in ya waye kullun muna shirya kayan mu ne a matsayin masu barin gari ba mu sani ba ko dai mu bar garin nan da safe ko da rana ko da yamma duk dan adam ya sani mutuwar ka baka san yaushe za ta zo ba saboda haka kai matafiyi bai kamata a ce kana hidima irin ta zaunanne ba ina ya kamata kai gida aljanna don aljanna ce in an tafi babu fita ko khalidina fiha abadan wanda duk ya shiga aljanna yana da yama cikin ta har abada kuma ga wani hadisi yana sahihul bukhari wanda ya karanta shi ya shiga uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'jaru ibnu adam fi kulli shay'in duk wani abin da dan adam yayi Allah zai bashi lada ka ɗinka kaya ka sa Allah zai baka lada ka sai abinci ka ci mai daɗi Allah zai baka lada sai manzon Allah ya ce illa ma wa ba'ahu fi hadha turabi sai dai faɗin mutum ya ɗibi ƙasa ya ɗora kan ƙasa ba shi da lada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar manzon Allah tana zama ƙarya bare ko maganar ta fito littafin Bukhari ibnu daqiqil edi yana cikin malaman sunna ya mutu shekaru 724 da suka wuce shekaru 724 ta yi ce to mai maganin matashi ne shi kuma wanda ya faɗa ɗin nan fa shekara 724 a kira shi saurayi yana cikin malaman sunna magabata ka duba sharhu matinul arba'in nawawiyya da shafi na 48 yace wa fil hadisi kun ga wannan hadisi yana nuna mana karahatu ma la tad'ul hajatu ilayhi makaruhi ne mutum ya dora gini wanda babu dalili min tatwilil bina'i ko yayi ta ginin ta sama ta ta tsawo wa tashyidihi ko yayi ta fadadawa ta gefe wannan hadisi yana nuna mana ba shi da kyau inji ibn daqiq al-aid daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da zaka yi zaka samu lada amma banda dora kasa kan kasa baka da lada illa wace kasa fi buyutin azina Allah an turfa'a haka Allah faɗa ko fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkar fi hasmuhu wani wani gida kenan masallaci sai mu karanta wannan Allah ya ba da izini a ɗauki ƙasa a ɗora kan ƙasa saboda a gina wajen zikirin Allah amma ban da gida domin Allah ya sani ko baka yi ginin ba ba za ka kwana haka ba ba za ka mutu ba ka duba sahihul jami'a hadisi na dubu hudu da saba'in da hudu sahihul jami'a hadisi ne sahihi hadisin jabir bin abdullahi al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa firashun lirrajuli wa firashin limra'atihi to babu laifi a ce yanzu ga ɗakin matanka ga shimfiɗanta ga ɗakin ka ga shimfiɗar ka wa salisu libaishi sannan in matar ka ɗaya kenan a samu wani ɗaki na bako ne wa rabi'u to idan kana da yaya a samu nasu amma in babu yaya aka samu kana da ɗaki matar ka na da ɗaki to ga kuma na bako wa rabi'u lishaitani in ji manzon Allah kace to ɗaki na hudu da ka gina kuma ɗakin kwanan shaidan ne haka kawai zai zauna ɗakin akwai mai kwana wake kwana ciki shedan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ko wanda ke gida ya gina ɗakuna ɗari biyar in ka zagaya gari za ka samu akwai ɗaki guda da talakawa mutum biyar ke kwana ciki shi ya gina ɗakuna ɗari biyar sama da shekara goma ba ɗan adam da ya kwana ciki to wake kwana ciki manzon Allah ya ce shedan dama yana neman wurin kwana ka ba shi ɗaki ba ya biyan haya akwai mutum da yawa wanda ya gina gida bai shiga ba sama da shekara goma yanzu wallahi billahi ya yi gida bai ciki bai kuma sa talaka a ciki ba hayar ma ya ke bada gidan na nan kamar gidan tsafi shekara goma to wace kwana a gidan shedan saboda haka irin wannan gida in ma ka samu haya kafin ka shiga ka nemo malamin su karanta qur'ani ayi zikiri sosai don akwai aljanu ashe annabi yana nuna mana kenan ba'dal haja bayan mun yi abin da rayuwa ke bukata rayuwa ta sa dole mu yi gida da zamu zauna manzon Allah bai hana ba kai gida da zaka zauna ko manzon Allah ya ce kai daki na matanka kai daki na bako kai daki na yara kar a samu wani daki empty in aka samu to na shedan ne wannan daki empty din da kana da hankali ina zaka gina shi a lahira tun da kayi na kwananka kayi na matarka kayi na bako kayi na yaya sai kuma ayi wanne na aljanna to mun taru mun cinye dukiyar tun daga duniya shi yasa in mutum ya tashi lahira sai ya zama maciyaci na gaske ya cinye arzikinsa kaf a duniya mutuna mana suratul ahqaf da Allah ke cewa wa yawma yuradu alladhina kafaru ala an-nari
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار ka gaya musu ya kai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ranar da ake ɗebo kafirai a gindawa su a kan wuta za a kawo wuta sai a kawo kafirai a gindawa su kanta kafin a zuba su cikin wutan yadda ka san ake gashin tsire haka Allah zai musu sannan a zuba su cikin wutan Allah ka tsare mu wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala nari ranar da ake ɗebo kafirai sai a jindawa su sama da wuta to kafin a zuba su za a musu wata tambaya Allah zai gaya musu wata magana ya tabbatar musu wata hakika Allah zai ce musu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya abin da yasa za ku shiga wuta saboda duk jin daɗin kun riga kun yi a duniya duk abin da za a ji daɗi kun cinye a duniya ba ku bar komai don lahira ba wastantatun biha kun yi kokarin kun nemi ku ji daɗi da dukiyarku kaga istamtatun istamtatun eh, istamtatun bi ma'ana kun nemi jin daɗin ba ku samu ba abinda aya take nufi kenan wastantatun biha kun nemi ku ji daɗi da dukiyarku a duniya ko ba ku samu ba domin dukiya tana da wata ɗabi'a guda lokacin da kake shirin cinta ka ji daɗinta lokacin take rabuwa da kai lokacin da arzikinka yake haɓaka lokacin da kake gani duniya ta fuskance ka kana samunta hagu ne dama ne gaba ne baya ne to wallahi shirin mutuwa lokacin da ka shimfiɗa za ka ci dukiya lokacin kuma dukiyar take rabuwa da kai ko dai ta ƙare ko kuma ka samu kanka a lahira shi ne Allah ya ce wasu biha kunne muku ci dukiyar ku samu dama ba sai ya ce to fa yawma tujzauna azabal hun saboda haka yau azabar ku azaba ce ta wulakanci an baka naira goma duk ka cinye eh baka dan aje ko da su ne ɗaya na lahira ba gaba ɗaya ka cinye a duniya wanda ka bari aina magada ne ko to saboda haka yau azaba da za a yi ku azaba ce wadda babu sauki a kanta azaba ce ta wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi saboda girman kan da kuka yi a ƙasa bigayar haƙƙi babu haƙƙi wa bima kuntum tafsukuna da kuma fasikanci da kuka rika yi don duk wanda bai yi amfani da dukiyarsa wajen taimakon addini ba dole zaka samu yana amfani da dukiyarsa wajen fasikanci zaka ga mutum ya ki gina masallaci ya tafi ya gina wani katon hotel masaukin baki yato mutumin kirki zai iya sauka amma galibin masu saukan mutanen banza ne sai wannan kisa irin na musulmi ne mata abin nan sai mai matan aure to in ya taho sai ya kawo maka limamin da ya daura masa auren da zaka gane in ya zo da matan da hijabi fa ko karuwa ba ta sa hijabi ta sa hijabi su zo matana ne kana tsammani dan daduro yana faɗa ya ce wannan ba matata ba ce in yan cewa zai matata je ce ku ba shi ki ya wuce to mutum ya ki gina masallaci ya ki gina makaranta ya ki taimakawa talakawa da addini ya koma yana gina hotel yana gina wuraren fasikanci sai Allah ya ce bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqqi girman kai babu haƙƙi ko kuma mutum ya sai wani zinare ya aji ya kira yan kwallo a yi ya aje zinare zai ba da kyauta ko to wannan ɗabi'a ce wadda take nuna maka mutumin nan bai ko damu da addini ba ina ma a ce in kana hakan kuma kana aje kofi saboda gasan qur'ani na matasa yara da ke karatu makarantar mu na haddan qur'ani a ce ka kawo kofi ka aje makarantar da ta ci wannan ko abin nan ta fi cin gasan nan sai ta dauki wannan kofi ya kawo kofi ya aje saboda yan kwallo to eh kwallo babu laifi amma dai na tabbata in aka zo kallon kwallon nan wani sai ya ma ashar saboda ba mutanen kirki ne zalla suke zuwa ba ko Allah ya sa mu cika da imani darasi na shida sako na shida wanda Allah madaukaki yake isar da shi gare mu cikin wannan sura ta at-takafur wannan sako shine Allah yana tabbatar mana cewa lallai za mu ga wuta kafin ma a yi hisabi wannan maganar magana ce ta malaman sunna don haka wajibi ne dukkan musulmi ya yarda da ita kowa zai ga wuta kafin mutum ya isa makomarsa imma aljanna ko ita wutan Allah ka tsare mu wannan sura tana tabbatar mana da wannan aqida isbatu ru'yatin nari qabla al-hisabi tana tabbatar mana za a ga wuta kafin ayi hisabi a ranar tashin kiyama shi yasa Allah ya ce ثم لترونها عين اليقين sannan lallai za ku ga wutan gani na yaƙini su waye za su ga wuta latarawunnaha wannan amun ya game kafirai ya game musulmai duk da yake akwai malaman tafsiri da suke cewa su waye za su ga wuta a kiyama mutanen banza ne la fahimta mafi inganci ita ce fahimta ta malaman sunna mafi yawa da suka ce duk wanda ya tashi a filin hisabi zai ga wuta duk wanda ya tashi filin hisabi musulmi ne kafiri ne namiji ne mace ce babba ko yaro za mu ga wuta a filin hisabi kafin a yi hisabi kafin mutum ya tafi makomarsa ai akwai wata sura da ta yi mana wannan bayani ita ce suratul fajr Allah ya ce kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجئي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سورة الفجر الله مدوكي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا lokacin da ake muke ƙasa ake murƙushe ta iyakan nukawa dakkan dakka iyakan nukawa wanda ƙasar nan sai ta waye gari ta zame tamfar hoda da ka gani saboda laushi waja a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka kuma ya zo ga mala'iku sun yi sahu sahu me za a yi za a yi hisabi ko an muke ƙasa iyakar mukewa wataral arba barizatan ko kana ganin ƙasa a fili ba hawa ba gangara sannan ga ubangiji ya zo wani irin zuwa zuwan da ta dace da shi shi kaɗai ya san yadda zai zo mala'iku kuma sun yi sahu sahu idan wannan abu ya auku to hisabi za a yi sai Allah ya ce waji a yawma izin bi jahannama to wannan rana sai a kawo jahannama kafin a yi hisabi ga Allah ya zo ga mala'iku sun yi sahu to sai kuma a kawo mutane gefe guda ga kuma jahannama ta zo in ka duba littafin muslim abdullahi bin mas'ud ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yu'ta bi jahannama yawma idin a wannan rana za a taho da wutar jahannama laha sab'una alfa zimamin tana da linzami dubu saba'in linzami dubu saba'in la hawla wala quwwata illa billah ma'a kulli zamanin sab'una alfa malakin tare da kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in linzami dubu saba'in kowane linzami mala'iku dubu saba'in ya jirru na hamazin Allah ya ce suke janta suna daddagewa suna ja tana fisgansu to kowane linzami mala'ika dubu saba'in sannan linzaman kuma dubu saba'in mala'ikun da suke rike da jahannaman nan mala'iku nawa ne mala'iku suna da yawa sannan kowane mala'ika ɗaya daga cikinsu hadisi sahihi ya tabbatar mana manzon Allah ya ce tsakanin fatar kunnensa da kafaɗan shi in tsuntsu zai tafiya zai tafiya shekara ɗari biyar ba ƙanana ba ne waɗannan mala'iku zabaniyawa suna riƙe da wannan wutan ita jahannama tana ja suna fisganta tana ja suna fisganta sayyidina ali yace ya rasulullah kaifa yujau biha ya za a yi azo da wutar jahannama din nan waji a yawma izin bi jahannama ya za a yi a kawo ta ne sai annabi ya ce masa yu'ta biha tuqadu sab'ina alf zamanin za a zo da ita ana fisgantan ana fisganta da linzami dubu saba'in yaqudu li kulli zamanin sab'una alf malakin kowane linzami mala'ika dubu saba'in ne ke rike da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fatashrudu shardatan sai ta wani yunkuri ta yi wani fisga tana neman kwacewa daga hannun mala'ikun lautari kadda mala'ikun za su dan saki la aharakat ahlal jam'i da za ta kone duk mutanen da suke filin hisabi manzo Allah yace summa ta'ridu li jahannama sai ta dan sai ta matso kusa da ni ga ni ma ina tsaye tana matsowa kusa da ni fa taqulu sai ta ce mali wa laka ya muhammad kar ka damu ya kai muhammadu ba ni ba ka inna allaha qad harrama lahmaka alayya saboda allah ya haramta naman ka gare ni ba zan ci ba idan wutan ta kusanci manzon allah ta faɗa mar wannan maganan fala ya baki ahadun illa qala nafsi nafsi to babu kuma sauran mutumin da ke filin hisabi wanda ba zai ce kaito na kaito na raina raina ba sai dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke filin hisabi zai rika nafsi nafsi kaina ta kaina ta kaina fa innahu yaqulu shi annabi kuma sai rika cewa rabbi ummati rabbi ummati ya ubangiji al'ummata ya ubangiji al'ummata yasa Allah ya ce yawma izin yatazakkaru al-insanu a wannan lokaci a wannan rana mutum zai yi tunani ta ce al'insanu mutum kenan ko gashi kuma Allah ya ce mana sun malatara wunnaha ainihin yake za ku ganta gani na yaƙini suwa ɗan adam kowa zai ga wuta gani na yaƙini lokacin mutum in ya ga wuta lokacin zai fara tunani dukiya ta wayayen mai da ita ne Allah ya ce wa anna lahu zikira ta yaushe ma tunani zai amfane shi tunani na kiyama يقول هنا cewa ya laitani qaddamtu li hayati ya kai tona ina ma na gabatar ma rayuwata alheri kafin mutuwa da na tsira daga wannan wuta Allah ka sa mu tsira magana tana da yawa sako na bakwai da ke cikin wannan sura Allah yana tabbatar mana cewa zai mana wasu tambayoyi game da wasu ni'imomi da ya bamu a duniya Allah yana gaya mana cikin ita wannan sura ta at-takasur domin yace summa latus'alunna yawma idhin anin na'im sannan lalle za a tambaye ku a wannan rana ta kiyama game da ni'imomi da Allah ya baku wannan sako ne daga Allah madaukaki zuwa ga dukkan dan adam thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im sannan kuma za a tambaye ku lallai ne a ranar tashin kiyama game da ni'imomi da Allah ya baku to waɗanne ni'imomi kenan anin na'im game da ni'imomi ba a ce anin ni'mati ba imam al-qurtubi yace malaman fassarar qur'ani sun kawo fahimtoci da dama game da irin waɗannan ni'imomi da Allah zai mana tambaya a filin hisabi an samu fahimta kamar kashi goma fahimta ta farko fahimtar abdullahi bin mas'ud sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi bin mas'ud cewa yayi ni'imar da Allah zai tambayi dan adam a kai ranar tashin kiyama ita ce lafiya kun ga lafiya wata ni'ima ce da Allah madaukaki sai ya tambaye ka akan ta a ranar tashin kiyama ka zauna ba ciwon kai ba zazzabi ba mura ba atini ba zawo ba kai tuntuɓe ba kana na lafiya garau da wata ni'ima ce katuwa ka je asibiti ka ga marasa lafiya wanda ke kwance a gadon asibiti in ya kalle ka shi a duniya bayi ganin akwai dan gata irin ka in ka ce ga kuɗi ba shi ya damu da shi ba duk kyautar da zaka masa babu kyautar da za ta faranta masa rai irin a ce ya warke ya miƙe tsaye kyan kamar yadda kake tsaye don haka in ya ganka ka zo lafiya kalau din sai fashe da kuka saboda ya yi wani rashi wanda ba mai bashi wannan abin sai Allah Abdullahi bin Mas'ud ya ce lafiyar nan Allah sai ya tambaye mu akan ta a ranar tashin kiyama ka san wani in ya samu lafiya to addinin musulunci ko ba shi da lafiya makwabtansa su ma ba su da lafiya abokansa su ma ba su da lafiya garin ba lafiya lafiyarsa rashin lafiyar al'umma idan ana so a samu lafiyar gari to wannan mutumin ya zama bai da lafiya to irin wannan hatsabibi a ranar tashin kiyama bai wani wa lafiya Allah ka tsare mu fahimta ta biyu sa'id bin jubair wani babban tabi'i Allah ya ji kansa yace alfarago hutu hutu din nan wata ni'ima ce wadda Allah zai tambaye mu akan ta a ranar tashin kiyama hutu wato shine ni'imar da Allah yake bayyana cewa zai tambaye mutum akai a ranar tashin kiyama a fahimtarsa dogaro da wani hadisi da ke cikin littafin bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nasi akwai ni'imomi guda biyu da yawa mutane suna asarar su inji annabi akwai wasu ni'imomi guda biyu mutane da yawa suna asarar waɗannan ni'imomin manzon Allah ya ce na farko a siha lafiya wal faragu da kuma hutu a ce yanzu ka gama aiki kana zaune kana hutawa wannan hutawar da kake yi wata ni'ima ce katuwa sai da ya umar a zamaninsa in yana yawo a garin madina sai ga wani ya shimfiɗa ya kwanta yana yana hutawa suna hira in ya zo da sanda a hannun shi bin sai yake yana raɗa mishi tashi ka kama aiki baka san za a tambaye ka ba wannan hutawar da kake yi ina ma a ce kana zikiri da zarar ka gama komai lokacin da ka sha ruwan sanyi kai wanka ka kwanta ka mimmike a kan gado ka kama zikiri kuma kar ka zauna ka ce ina hutawa dan adam ba shi da hutu a wannan duniya in ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi ya ce ni'mata ne magbulun fihi ma kathirun minan nasi ni'ima biyu da yawa a ranar tashin kiyama mutane za su yi asara idan aka tambaye su akai manzon Allah ya ce kaga lafiya in aka tambayi mutum akan lafiya a ranar tashin kiyama ni'ima ta lafiya da yawa ba za a ci wannan jarabawa ba haka kuma hutu Allah shi samu gani nema ta uku ita ce gani da Allah ya baka da ji da Allah ya baka ya baka gani kana iya ganin fari baki ja ka bambanta dogo gajere kyakkyawa mummuna ko ya baka kunne kana jin sauti iri-iri ya baka baki kana iya magana bi ma'ana Allah madaukaki ya baka alhawas lil idraki kana iya taba abu ka ji wannan abu mai laushi ne ko kaushi kana iya sunsuna abu da hancinka ka ji mai karni mai kamshi iri-iri wannan wata ni'ima ce katuwa Allah sai ya tambaye mu akan ta a ranar tashin kiyama ya faɗa mana cikin Qur'ani yace wala takfu ma laysa laka bihi ilmun ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبشر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم كرك يبدأ كرك يبدأ da duk wani abin da baka da ilimi a kansa a gaya maka ka yarda Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada da ji da gani da zuciya tunani kenan kullu ula'ika kana anhu mas'ula duka waɗannan a ranar tashin kiyama sai an yi tambaya a kansu sai an yi tambayar duk abin da ka gani da idonka a yi tambayar duk abin da ka ji da kunnanka a yi tambayar duk abin da zuciyarka ta sa ka saka kai tunani da sauransu subhanallah Allah ka samu cika da imani a cikin littafin bukhari akwai hadisin sahabban annabi guda biyu abu hurairah da abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bil abd yawm al-qiyama za a kawo mutum a ranar tashin kiyama a tsaye da shi gaban Allah a filin hisabi fa yaqulu lahu sai Allah ya masa tambaya ya ce masa alam aj'alu laka sam'an wa basaran ashe ban taɓa baka kunne na jin magana ba ban baka ido na ganin abu ba Allah ya masa tambaya wa malan na baka dukiya wa waladan na baka yaya duk sai Allah ya bawa tambayar waɗannan abubuwa a ranar tashin kiyama mu yi kokari ganin mu ya zama halal jin mu ya zama halal harshen mu ya zamanto ta halal kafar mu tafiyar ta zuwa ga halal hannun mu abin da zai taba ya zama halal to sai mu zama waliyan Allah Allah ka samu dace ni'ima ta hudu ita ce duk wani abin da ka ci a duniyar nan ko ka sha sai Allah ya tambaye ka akai wannan ita ce fahimtar Jabir bin Abdullah al-Ansari cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin hadisi wanda Abu Hurairah ya rawaito yana littafin Muslim wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam in ma da rana ko da daddare ɗayan biyu ko dai da rana ne ko da daddare amma malamai na hadisi suna cewa abin ya auku ne da daddare wato dare ne yayi sai manzon Allah ya fita daga gidansa yana tafiya fa idza huwa bi Abi Bakar wa Umar sai ga sayyidina Abubakar ga Umar ya hadu da su fa qala sai annabi ya ce musu ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'a me ya fito da ku daga gidajen ku a irin wannan lokaci dare ya raba ku fito daga gidaje annabi ya tambaye su qala sai suka ce alju'u ya rasulullah yunwa kasan yunwan dare ba ta da daɗi yunwa ta fito da mu daga gidajenmu ya rasulallah in kasa bacci qala sai annabi ce wa ana wallazi nafsi biyadihi la akhrajani allazi akhrajakuma na rantsa da wanda rayuwa ta ke hannunsa abin nan da ya fito da ku daga gidajenku shi ya fito da ni daga gidana ni ma fa yunwa ta dame ni na kasa bacci ko ma ku tashi fa kama duk sai suka miƙe ma'ahu tare da shi annabi yana tafiya da su sai ya doshi gidan wani mutum daga cikin musulman madina dama dan gari ne ana kiransa malik bin tihal abul haisam manzon Allah ya tafi gidan ya yi sallama fa idza huwa laysa fi baitihi da ya sallama sai ya zama mutumin baya gidan shi amma sallamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da wuya matarsa sai ta ji muryar manzon Allah sai ta fito da ta zo fa lamma ra'atu mar'a qala sai ta ce kai marhaban wa ahlan marhaban ne mun mun yi manyan baki matan kirki ce ta karbi annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar da umar hannu biyu fa qala laha rasulullah sai manzo Allah ya ce mata aina fulan ina wani ina malik sai ta ce yasta'dhibu lana min al-ma'i ya tafi nemo mana ruwa mai dadi saboda ruwa iri biyu ne kasan akwai mai zarti ko ya je nemo mana ruwa mai dadin sha can kuwa idda al-ansari rufe bakin ta ke da wuya sai ga mai gidan ya dawo fa nazara ila rasulillah ya dubi manzon Allah wa sahibaihi ya duba gefe guda ga Abubakar ga Umar in makala sai ce kai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ma ahadun al-yawma akramu abwafan minni yau ba wanda ya fi ni manyan baki to ga manzon Allah a gidana ga Abubakar a gidana ga Umar a gidana dukan nagode ma Allah fantalaka nan take sai ya fita yana fita fa ja'ahum bi izkin fihi sabrun wa tamrun wa rutab sai kawo musu wato wanzan garniya haka jikinta akwai dabinai akwai danyen dabino akwai sabon dabino ya kawo aje gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce musu kulu min hadhihi ku ci dabinon nan tukuna wa akhadha al-mudiyata sai ya shiga daki ya dauko wuka da ɗauko wuka annabi ya san abin da zai yi zai tafi ne zai je yanka akuya ko sai manzon Allah ya ce masa iyyaka wal halubu ka kiyaye fa mai shayarwa kar ka yanka ta oh su manzon Allah ka kiyaye mai shayarwa kaga annabi duk da yunwan da ta dame shi har yana tausayin a yanka akuya mai shayarwa saboda kada ɗanta ya shiga wani hali na kakanikai iyaka wal halu karka karka yanka mai shayarwa kaga in kai ne ina ga duk da danta ma zai hada ko da ya tafi faga ba halawun sai je yanka akuya ya yanka akuya ya babbace ta suna nan suna dan cin dabino din nan a hankali ba haka ne mina shaki ya kawo akuyan nan suka ci nama wa min zalikal izki kuma suka ci dabino wa sharibu suka sha ruwa mai daɗi da ya kawo falamma an shabi warau bayan sun ci sun koshi sun kuma sha ruwan nan ya ishe su qala rasulullahi li abubakar wa umar manzo Allah sai ya duba ya kalli sayyidina abubakar ya kuma kalli umar ya kalli abubakar ya kalli umar sun san da magana sai kowa ya zugum manzon Allah sai ya ce musu wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa la tus'alunna an na'imi hadha al-yawm yawm al-qiyamah na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa lalle wallahi Allah zai tambaye ku ni'imar wannan rana da aka ba ku a ranar tashin kiyama akhrajakum min buyutikum al-ju' kar ku manta fa yunwa ta fito da ku daga gidajenku thumma lam tarji'u hatta asabakum hadha an-na'im sannan gashi ba ku koma gida ba sai da kuka samu wata katuwar ni'ima kun ci kun koshi to sai Allah ya tambaye ku ranar tashin kiyama game da wannan ni'ima don haka duk abin da ka ci a duniyan nan ka shirya wallahi akwai tambaya da Allah zai ba ya kai ka samu abincin ta halal ko ta haram da ka ci ka gode mar ko baka gode masa ba inna Allah ta'ala la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-aklata fa yahmaduhu 'alayha aw yashraba ash-shurbata fa yahmaduhu 'alayha Allah yana son bawa lokacin da ya ci abinci ya gama sai ce alhamdulillah ko ya sha wani abin sha ya gama sai ce alhamdulillah to a sanadin alhamdulillah din ne sai Allah yarda da kai a kiyama wanda Allah yarda da shi kuwa to babu ko shakka wannan mutumin zai tafi aljanna Allah shi samu gane ni'ima ta biyar ita ce wato a fahimtar Hassan al-Basri yace to idan za a yi tambaya game da abinci shi yana ganin abinci biyu ne za a yi tambaya a kansu domin su ne muhimmai kuma kuma kun san su muhimman abinci a rayuwar dan adam guda biyu ne da wanne da wanne da abin karyawa da abincin dare Hassan al-Basri yace to idan ku akwai wata tambaya da za a ma dan adam bai wuce akan abinci biyu din nan ba na shida makhul shami shi ma yana cikin tabi'ai yace shi a fahimtarsa tambayoyin da Allah zai yi zai shafi inuwa ma da kake hutawa ka je ka samu inuwa mai sanyi ka huta din nan wata ni'ima ce babba wa i'tidalul khalqi da Allah ya baka halitta madaidaiciya bai yi ka gurgu ba wata ni'ima ce babba yace wa lazzatun nawmi har ka kwanta kai bacci ka ji dadin bacci yace wannan ma wata ni'ima ce da Allah sai ya maka tambaya akan ta ranar tashin kiyama nema ta bakwai ita ce amsa addu'a akwai wani hadisi da ake cewa inna Allah ta'ala la yu'addidu ni'amahu 'ala al-'abdi yawm al-qiyamati hatta yu'adda alayhi a ranar tashin kiyama idan mutum ya tsaya filin hisabi Allah zai ta kirga masa ni'imomi na maka kaza na maka kaza na maka kaza har sai Allah ya ce mar sa'altani fulanatan ka roke ni in aurar maka wani an uzawwijaka ha fa yusammi ha sai Allah ya kira sunanta ina ce lokacin da kake zawarcin zainabu ka yi ta roƙona Allah ka bani zainabu Allah ka bani zainabu fa zawwajtuka ha sai na baka auren wannan ma ni'ima ce ka gode mu ina ya gode ma Allah domin lokacin da aka bashi auren zainabu sai ya shirya cocktail ya shirya reception aka yi tsiya aka zagi Allah saboda haka malamai suka ce amsa addu'a ma yana cikin ni'imomin da Allah zai tambaye mutum a ranar tashin kiyama ka roke shi ya baka aure ya baka sai ka saba masa wannan cin amana ne imamu malik Allah ya ji kansa da rahama yace sihatul badani wa tayyibun nafsi kai ka ji ma ranka yana daɗi hankalinka ya kwanta wannan ma wata ni'ima ce da Allah zai tambaye ka akan ta ranar tashin kiyama Sufyan bin Uyayna shi kuma yace al'aura da Allah ya taimaka har ka rufe al'auranka ka samu abin da zaka suturta jikinka wannan ma ni'ima ce da za a ma tambaya na tara Muhammad bin Ka'ab yace cikin tambayoyi da za a yi wa mutum game da ni'imomin Allah akwai musulunci ka samu kanka cikin musulmai wannan babban ni'ima ce saboda Allah ne ya ce mana laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina haqiqa Allah ya yi wani babban kyauta ga masu imani ya yi wa musulmai babban kyauta wace kyauta kenan iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim domin ya turo annabi daga cikin su shine annabi Muhammad Allah ya nufi kuka musulunta wannan wata kyauta ce babba ka dubi arne wallahi mu gode ma Allah jama'a mu gode ma Allah musuluncin na nema ce mai girman gaske da Allah ya yi musulmai wallahi babban ni'ima ce ya tulo alaihim ayatihi Allah annabi na karanta mana ayoyin Qur'ani wa yuzakkihim annabi yana tsarkake mu sanadin ayoyin Qur'ani wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin da can muna cikin bata musulunci ne shi ya tsayar da mu albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan wata ni'ima ce da Allah zai mana tambaya akai shin da aka yi ka cikin musulmi ka gode ma Allah Allah mun gode ma Al-Hasan al-Basri wata fahimta ta shi kuma yace sauwake shari'ar musulunci gare mu ma sai Allah ya mana tambaya akai amma na sauke cikin shari'ar musulunci dokokin nan da kuke ji a ce ai in mutum an kama shi yayi zina a kashe shi akwai sauki kafin a tsaida haddi akan mutum sai an samu hujjoji dalilai masu karfi an ce sai an samu shaidu mutum hudu kowa ya gani yana zinan nan ko da sauransu kafin shaidun da su haɗu fa ai za a wahala sannan ko wajen sata idan mutum ya sata a yanke hannunsa daya Allah bai ce a kashe shi ba yace a yanke hannunsa kawai wannan wata nema ce ku duba alwala sannan wajen shari'a musulunci din ma azumin nan ba a ce kowa yayi ba akwai wanda Allah ya masa sauki saboda tsufa ko saboda rashin lafiya ko saboda shayarwa ko saboda ciki ce to ka aje azumi ko sai a rama su fi ayyamin ukhar in ka duba ta wajen sallar ma Allah ya mana rahama ya mana sauki domin sallah in baka iya yin ta a tsaye kana yin ta a zaune in baka iya yi zaune kana yi kwance in ka duba shari'a musulunci ta kowane fanni zaka samu akwai sauki saboda haka wannan sauki da Allah ya mana cikin shari'a musulunci shi ma sai Allah ya mana tambaya akan sa ranar tashin kiyama a suratul hajj aya ta ƙarshe Allah ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadi وجاهدوا في الله حق جهاده ومن حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول وفي هذا ليكون الرسول وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ita wannan aya ta ƙarshen suratul hajji Muhammad bin Ka'ab ke kafa hujja da ita cewa Allah ya sauƙaƙa shari'ar musulunci ga musulmi don haka wata ni'ima ce da za a mana tambaya akan ta ranar tashin kiyama da ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj addinin nan Allah bai saka kunci a cikinsa gare mu ba duk wani babi in ka duba na musulunci zaka samu akwai sauki babin azumi akwai sauki babin sallah akwai sauki babin aure akwai sauki duk wani fanni na rayuwar musulunci zaka samu karantarwar manzon Allah akwai sauki don haka wata ni'ima ce da Allah madaukaki zai mana tambaya akan ta a ranar tashin kiyama waɗannan su ne fahimtoci kamar kashi goma dangane da ni'imomin da Allah zai mana tambaya a kansu a ranar tashin kiyama darussa ko ko sakonnin Allah kenan da ke cikin suratul takasur guda bakwai da fatan Allah madaukakin sarki ya samu gane Allah ya bamu ladan karatun su za mu dakata haka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin
da Allah ana son mutane su zauna ko yana cewa assalamu alaikum malam ni musulmi ne kuma ni direba ne kuma akwai wasu Allah suka bani shata na ɗaukar gawa zuwa garin su to malam a yanzu menene matsayina shin zan yi wannan aikin kuma in nayi menene matsayina don Allah
wani ke tambaya direba ne shi arna suka ɗauki shatansa ya ɗaukan musu gawa zuwa wani gari shin ya ɗauka ko a kar ya ɗauka wannan yana cikin ittiba'u siratul mustaqim na ibnu taymiya Allah ya ji kansa ba ma daukar gawa ba duk abin da ya shafi taimakon kafirci bai kamata musulmi ya zan yana da hannu ciki ba idan kana da tifa arna za su gina coci karka yadda ka kawo musu suminci ko yashi ko blok ko dutse in kai kana da hannu cikin wannan sabon Allah da za a yi wannan guri duk wani abin da ya shafi ibada na kafirci haramun ne musulmi ya zan yana cikin wannan harka Allah ya sa mun gani
wanda yana cewa me hukuncin mutane su gina masallaci sai su gayyaci shugaba kuma shugaban army ne gurin bude masallaci shin ya zai shiga masallaci to waɗanda suka gina masallaci suka gayyato arne ya zo budewa ba su yi shi don addini ba sun yi shi ne da wata manufa ta siyasa ko amma a addinance kafiri ba a gayyatansa buɗe masallaci domin ka kira wani ya buɗe masallaci sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai zamanin annabi sahabbai sukan zo su same su ce ya rasulullah muna so zamu yi masallaci wuri kaza ka zo kai mana sallah daidai gurin sai mu dauke shi ya zama wani ibada hai mu sa a gini amma kuma a kira kafiri ya taho wannan guri wannan ba daidai bane har ma ya shiga kuskure ne
wannan yana cewa ina hukuncin mutumin da yana tare da mahaifinsa sai mahaifinsa ya bashi bashi to ya kasance ba zai samu iya biya ba sai masa roƙon Allah irin na sirrin sirri da arabiya
baban shi yana bin shi bashi ya kasa biyan bashin sai ya mar addu'a addu'an tana matsayin ya biya kenan ya masa roƙon Allah
Oho, ya yi roƙon Allah, Allah ya toshe bakin baban, kare roƙe shi. Wannan haramun ne. Allah ya tsare mu.
Allah ya cewa shin malam na ga wasu suna yin nafila kafin a yi sallar magariba yana da kyau
sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba sahihul bukhari mujallad na farko kitabus salat sai dai bayanin sallar magariba sahabbai suna yi don mutum yayi ba a cewa ya laifi in mutum bai yi ba nan ma kuma
wannan yana cewa mutum wanda ya shiga azumi ya shiga musulunci a cikin watan ramadan an riga an yi wasu azumi